أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mu Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi ma albarka a cikin wannan littafi ma albarka al-jam'u bayna sahihaini a yanzu muna cikin kitabun shahad za mu tashi babu qatl shasus babi mai magana akan hukuncin shar'ancin cewa duk wanda ya zo tajassusi bai ƙya asirin musulmai to ya halitta a kashe shi عن إياس بن سلمة بن أقوى عن أبيه رضي الله عنه قال daga Iyas na ɗan Salma bin Akwa daga baban shi Salmata bin Akwa kala yake cewa ata Nabi sallallahu alaihi wasallam ainun min al-mushrikin wani bawan Allah ainun cikin mushrikai ma'ana wani gwarzo daga cikin mushrikai ya leko su wa huwa fi safarin yana cikin balaguro fa jalasa inda ashabihi ya tahaddas sai zauna wurin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana labari sun man tafala sai ya juya baya fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam idlubuhu ku je ku bi shi inda dilungun da ya bi ku kamo shi wa qataluhu ku kashe shi fa qatalahu sai suka fa qatalahu fa qatalahu sai aka kashe sai salma bin ka'ab ta ce sai na kamo shi na kashe shi fa fa nafaluhu fa nafalahu salabuhu sai na dauke duk kayan da ke jikin shi na kayan makami da komi da komi sai na ɗauke shi kenan salama bin ka'au abin akwa da annabi ya ce ku je ku taro shi duk inda ya bi ku kamo shi ku kashe shi salma yake cewa sai na kamo shi na kashe shi sai na ɗauki kayan da ke jikin shi sai babu na gaba babu fardul khamsi babu magana akan cewa idan aka samu ganima ya halitta a hidda kaso na musulmi nan a ba sauran mutane kasansu. Kums kaso ne wanda in aka samo ganima ake rabawa ake ba Allah da manzan shi sauran sai a ba musulmai su ba. Kamar da Allah subhanahu wata'ala ya fa'ala yake cewa wa alamu anna ma ganimtum shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Kenan abinda kuka samu na ganima to ku kasa su. Khums shine a kasa su biyar a ɗauki kaso ɗaya a zuba baitul mal. na Allah ne da manzan shi sauran sai a zo a raba ma masu wanda suka tafi yaƙi an malik ibn aus Allah hadasani malik ibn aus yake cewa qala bainama ana jalisun fi ahli hina fatara nahar hina mata'an nahar ina zaune wata rana malik ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma lokacin yayi rayuwa tare da Umar dan Khattab ne yake cewa ina zaune wata rana ne da iyalina hina mata'an nahar lokacin da rana ta yi zafi an iya bayyana iza rasul umar bin khattab sai ga dan aiki na umar dan khattab ya zo mani ya atini yana ya zo mani yana kira na faqala ashib amirul mu'minin ka ansa kiran shugaban musulmai shine umar dan khattab فانطلقت معه حتى ادخل حتى ادخل على عمر sai na tafi tare da shi sai da nazo hazza na shiga wurin Umar dan Khattab fa iza huwa jalisun ala rimal saririn laysa bainahu wa baina wa bainahu firash sai na iske Umar dan Khattab ga yanan zaune kasa babu komi tsakanin shi da shinhida ma'ana babu shinhida kasa yake muttaki'un ala wasadatin min adamin ya ki shinhida akan matashin kai na adam shine fata ya ki shingida da matashin kai na fata yana ƙasa zaune fa sallamtu alaihi sai na mushi sallama summa qa summa jalastu sai na zauna fa qala ya mari mal laraba suna kiran wannan in suna son su kira babban mutum wanda ke da girma ya kamar mu ce ya kai alhaji ya kai oga shine ya mali innahu qadima alaina min qaumika ahli abiyat lalle wasu mutane daga cikin kabila ka sun zo mana shi malik din nan yana cikin kabila bani nasr yake ce umar dan khattab yake ce wasu al'umma sun zo mana cikin kabilar ka suna neman in taimaka musu wa qad amartu fihim sai na ba nayi umarni nace a ba su kuɗi bi radhi radif kuɗi ne kyauta ce za ka yi ‘yar kaɗan ba ta da yawa to shi ne ce sai abin da na ba su sun zo sun nemi taimako gare ni ƙabila ka ce ɗan garin ku ne suka zo mani suna neman taimako to ni kuma ba ni da kuɗin da za na ba su sai ɗan kaɗan ga sanin na ba su faqabiduhu je ka anshe su faqasimuhu bainahum je ka anshe su ka je ka raba musu ma'ana kai dan ɗan kaɗan ne in wani babban su ya ga dama ya kwace wani ba ya samu amma ka je ka ansa ka ga ka samu su ɗaya bayan ɗaya fa qultu ya amirul mu'minin sai na ce ya kai shugaban mu'minai law amarta bihi gairi inda ka sa wani ka kasa ni azam tana tana yiwa yana tsoron kabilarsu a sa shi je ya ansa a ce wani shine ya mana shishigi me yasa ka yace da ka umarci wani wanda ba ni ba qala iqbidhu ayyuhal mar'u sai umar ya mai tsawa yace je ka an saka raba fa bainama ana jalisun ina zaune iz ja iz ata indahu wurin umar dan khattab atahu atahu hajibuhu yarfa yarfa sai ga hajib shine kamar sakatare kamar mai gadi wanda shike shike zuwa ya gaya ma oga kuna da mau'idi kuna da alƙawari da wane shigo shine haji to sai yana nan zaune tare da Umar dan Khattab sai ga mai gadi ko kuma sakataren Umar dan Khattab wanda ke zuwa ya tambayi Umar in akwai izini da wani a bashi a bar shi shigo ana ce mishi yarfa suna ne yarfa faqala allaka fi usman wa abdurrahman bin auf wa zubair bin sa'd bin abu waqas yastazununaka kana da alƙawari tare da su kun yi tsaye da lokaci za ku zauna tare da Umar dan Usman da Abdurrahman bin Auf da Sa'ad bin Abi Waqas qala na'am sai Umar ya ce eh fa azina lahu in musu izini su shigo fa dakalu fa sallamu sai suka je suka musu sallama wa jalasu sai suka zauna summa jalasa yarfa yasiran yarfa sai ya zauna dan lokaci kadan summa qala sai ya ce allaka fi aliyu abbas shin kuma kayi magana da Ali da Abbas za su shigowa wajen ka kuna da alkawari da su kala na'am sai annabi sai Umar ya ce eh fa azina lahuma in musu izini su shigo fa dakhala fa sallama sai suka shigo sai suka yi sallama fa jalasa sai suka zauna fa qala Abbas sai Abbas ya ce ya amirul mu'minin ya kai shugaban mu'minai iqdi baini wa baina hadha in hukunci da ni da wannan su bi suka shigo da shi da Ali da Abi Talib ruwayi imamu muslim abbas lokacin aliyu dan abi dalib ya rike dukiyar da allah subhanahu wataala ya arzuta annabi sallallahu alaihi wasallam da ita tafai to har ya rasu tana tana hannun abubakar da ya rasu da abubakar tana hannun umar da suka sha mai kai umar shi kuma sai dauka ya ba su hannu to shi kuma abbas da aka bada sai abubakar sai ali dan abi dalib ya rike dukiyar bai ba shi ba to sai suka yi rigima suka zo sai ke ce iqdi baini wa baina hadha arwai imam muslim sai ya ce iqdi baini wa baina hadha al-kadhib al-asim al-ghadir al-kha'in sai da siffanta shi da kalmomi guda hudu wannan makayyacin wannan mayudarin wannan wannan fitinan nan ya ya ce Umar karaban da wannan mutumin wa huma yaqsimani fi ma afa Allahu ala rasulihi min malin wa banina dir suna rigima ne game da dukiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari kalmar fai'u kalma ce wadda dukiya ce ake samarwa a wajen makiya idan aka tafi babu yaƙi babu komi a zuwa iske makiya ko ku musulunta ko mu ɓace dukiyarku dama dukiyar ba ta ku bace ba a ƙa'ida a shari'ance duk dukiyar kafiri ba tashi bace za ku iya zuwa ku ce kana son ka yi rayuwa a nan wurin to za ka ba mu dukiyarka mu raba biyu ko kuma ala hasabin yadda shugaba ya yi magana to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu kabila bani nadir kamar da muka sani lokacin da ya zo madina ya iske kabila guda biyar guda hudu kamar da mun karanto baya kabila bani nadir wa da bani qainqa wa bani quraiza wa'annan ba da bani salma sune na hudu wa'annan bayan Allah sune annabi ya iske to su bani nadir suna da dukiya lokacin da annabi suna da gonakai ta dabino sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu magana ko ku ko ku kawo dukiya ko kuma ku tashi ku bar kasa ko ku musulunta to sai suka yarda cewa za su ba da dukiya to wannan dukiya gonakai ne aka bada gonakan kuma na dabino kenan gonakai ne wanda itatuwan dabino ne za a rika yi ba su shekaru shekaru to to wannan wannan gonakan ai Allah ya faɗa cikin alqur'ani ya ce ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum min khairin wala rikab dukiyar da kuke samu Allah ke baku ba tare da fama awjaftum min khairin ba tare da kun haudowa kai ba wala rikab ko kuma abun hawa ku je ku kwato su ba yaƙi kuka yi ba Allah ne da ikon shi yake baku to wannan dukiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya anshe ta duk shekara sai ya idda kaso na shekara a gidan shi sauran sai a zuba bai tilmal duk abin da aka samu a shekara annabi sai ya iba abincin shekara sai ya bari sauran sai zuba bai tilmal to wannan duke ita ce ake ta rigima kanta shine Ali da Abi Talib da aka Umar dan Khattab ya ba su shi sai ya rike ta sai ya hana Abbas shi kuma Abbas sai ya kawo karawar Umar dan Khattab فقال الرهب عثمان واصحابه عثمان na ashabi afan da shi da mutanen shi sai suka ce ya amirul mu'minin ya kai shugaban mu'minai ikdi bainahuma ka masa hukunci wa ari ahaduhuma min al-akhar dan ɗaya ya huta da fitina ɗaya wannan ya kawo wannan wannan ya kawo wannan dukan su suna cutar da su in musu hukunci dan su huta kowa ya huta da kowa qala umar sai umar yake cewa kum. sai da kun kalma ce tana nufin tamahal isbiru ku yi haƙuri ku bin a hankali an shirukum billahi allazi bi izni taqumu sama'u wal ard ina muku mai rantsuwa cewa na rantse da wanda mutu da wanda Allah da ya yake sammai da kasai hal ta'lamuna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kun san cewa annabi ya faɗa la nuras ma tarakana na ala nuras mu annabawa mu ba a cin gadon mu kun san wannan annabi ya faɗi wannan ma taraka na sadaqatu duk abin da muka bari to ya zanto sadaka ce ga bayan Allah yuridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sau lokacin da annabi ya faɗi wannan yace mu ma'asharan annabawa mu ba a cin gadon mu abinda muka bari na dukiya to ba wanda za ga waya ce ya ci gado ko ƴaƴan shi ko kuma dangin shi ba mai cin gadon wannan ƙalar rahadu sai usman da shi da sahabbai suka ce kada ƙala zalika mun sani cewa annabi ya faɗi wannan magana fa aqbala umar ala aliyu wa abbas sai annabi ya juya sai umar ya juya ya kalli abbas da aliyu fa qala anshirkum allah in anshirkum allah ata'lamuna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zalika ina rantsuwa da Allah an shidu kuma ina muku rantsuwa Allah da Allah kun san cewa Allah ya faɗi wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana kala suka ce kar kala zalika eh haka ne Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana kala Umar fa inni uhaddithukum an hadha al-amr to yanzu zan ba ku labari akan wannan al'amarin inna Allah qad khassa rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-fay'i bi shay'in lam yuqihu ahadan ghayrahu annabi sallallahu alaihi wasallam an keɓance shi Allah subhanahu wataala ya keɓance shi cewa wannan dukiyar tashi ce shi kadai ba wani wanda za ya amfani da ita in ma ya amfani da ita shi ko kuma ya zuba ta baitul mal sun makara sai karanta musu wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum zuwa karshen ila qawlihi qadirun kenan zuwa fadan wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum min khairin wala rikabin walakinna Allah يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم wannan take banci annabi shi kadai ba wani wanda ya cancance amfani da wannan duke in ba annabi shi kadai ba wallahi mahtazaha ma dunakum wannan duke ba wanda ya cancanci ya ebe ta ya koma gefe amfani da ita waninku daga cikinku wala ta'athara biha alaikum kuma ba wanda za a iya kwace ta gare ku ku dangin annabi ne an iya ba ku amma ba gadan ta za ku ba kad a kad a ataqumuha kad a ataqumuha lalle Allah ya ba ku ita ta zauna gare ku amma ba ku isa ku ci ba kun gane wa basaha fikum kuma ya Allah ya yalwata ta ga tana hatta baqi minha hadal mal kun san cewa annabi sallallahu alaihi lokacin ya lokacin da aka zo a wancan lokacin da aka samu wannan gonakai na kaibar an ba ku kaso daga ciki kuma duk lokacin da annabi ya ebe abin da ya zanto na shekara ga iyalin shi yana ba ku kun san wannan suka ce hatta baqiya min hadha al-mal sai wannan kudin kawai da ya saura fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahlihi nafhi nafaqat sanatihim min hadha al-mal annabi ya kasance yana ciyar da iyalin shi shi ciyarwa ta shekara a wannan a cikin wannan dukiya ثم أخذ ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله sai ya sanya sauran sai san shi cikin dukiya Allah subhanahu wataala baitul mal kenan wa fi riwayatin summa yaj'al ma baqiya fi salahi war rakabi uddatan fi sabilillah sauran kuma wasu kaso daga ciki sai a sau kayan yaki da abun hawa da kuma duk wani abun da ake bukata udda duk wani abun da ake bukata na aikin fi sabilillah فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته النبي صلى الله عليه وسلم ايكت حكا لوكا رايوشي انشركم بالله هل تعلمون ذلك shin kun shaida cewa annabi ya aikata haka qalu na'am suka ce eh haka ne summa qala li ali abbas sai annabi sai umar ya ce ma ali da abbas an shiru kuma billah shin kun san cewa an aikata haka qala ta'lamani hal ala zalika kun san wannan qala umar umar yake cewa summa tufiya summa tawaffa Allah bi nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karbi annabin shi a wannan lokacin akan haka فقال أبو بكر سي أبو بكر كشي أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضاها أبو بكر سي أن عمر أبو بكر كشي ني majibincin ma'ana waliyin annabi sallallahu alaihi wasallam ni ne ke biyo khalifa daga cikin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi wannan dukiya fa amila fi ma bima amila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aiki da ita irin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wallahu ya alam innahu fiha innahu fiha lasadiqun barun rashidun tabi'un lil haqq yake cewa Allah ya sani cewa Abubakar lasadiqun gaskiya ne barun mai biyayya ne rashidun tabi'un lil haqq yana umarni da gaskiya sannan kuma mai bin gaskiya ne summa tawaffa Allahu Abubakar sai Allah ya karɓi Abubakar fa kuntu ana wali wali waliya Abubakar sai na zanto ni ne na karɓi khilafa bayan abubakar faƙabattu ha sanataini min imarati sai na anshe ta shekara biyu cikin mulki na a amal fiha bima amila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina aiki kwatankwacin ina aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata da duke wa ma amila fiha abubakar da abinda abubakar ya aikata wallahi yake cewa wallahu ya'lam anni inni fi hala sadiqun baru yake ce Allah yana shaida cewa ni mai gaskiya ne akan wannan dukiya baru mai biyayya ne akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rashidun rashidun tabi'un lil haqq mai umarni ne da gaskiya sannan kuma mai bin gaskiya ne summa ji itmani bayan ina bayan na shekara biyu kai aliyu da kai da abbas ku kuka zo nan wurin kuka ce in ba ku ji imtimani tukallimani kun zo kuka ce min in ba ku dukiyar nan wa kallamtukuma wa kalimatukuma wahid maganganun ku ɗaya da kuka zo kuka min magana magana ɗaya wa amurkuma wahid kuma umar ɗaya kuma tunanin ku ɗaya ne ji itani ya abbas kai ka zo ka min magana ya kai abbas fasaltani nasibaka min abin akhika ka zo ka tambaye ka san ka na dan uwan babanka wa ja'ani hadha shi kuma wannan ya zo mani yuridu aliyu kuma aliyu da abi dalib shi ma ya zo mani ma'ana bayan na yi shekara biyu ina mulkin dukiya wannan ina kwatanta halin da abubakar ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam kai aliyu da kai da abbas ku kuka zo kuna neman dukiya shi aliyu ya zo yana yuridu nisib imra'atihi min abiha shi aliyu ya zo ya amshi gadan yashi fatima game da babanta fa qultu lakum sai na ce muku inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras annabi ya gaya mana cewa ba a cin gadan mu annabawa ma tarakana sadaqatun duk abin da muka bari sadaka ne falamma falamma badali an adfa'u an adfa'u ilaykuma lokacin da naga ya kamata in ba ku dukiya nan tunda kun cika zawwa ya kamata in ba ku dukiya qultu in shi'tuma dafa'atuha ilaykuma ala anna alaykum ahadullahi wa وميثاقه لتعملان فيما فيها بما عمل بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم nace in kun yarda in shi ita ma da fa'atu kuma da fa'atu ha ilaykuma in kuna so zan ba ku dukiyar nan in mika muku ita ala anna alaykuma ahadullahi ku sani cewa akwai alƙawalin Allah ga wannan dukiyar wa misaqahu da alƙawali la ta'amalani fiha za ku aiki biha akan wannan dukiyar bima amila fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wa bima amila fiha abubakar da abin da abubakar ya aikata wa bima amiltu fiha da abin da ni na aikata munzu wallaituha lokacin da aka mika mana mulkin ta wannan dukiyar fa qultu ma kuka ce idfa'aha ilaina ku bani kai kuka ku na ga mu haka kuma kuka bani ansa kuka dauki alƙawari kuka yarda kuka ce a baku wannan dukiya fabizalika da fa'atuha ilaikuma da wannan ne na mika muku wannan duke fa anshirkum billah ina muku rantsuwa da Allah hal da fa'atuha ilaiha hal da fa'atuha ilaihima bizalika kenan nan aka tambayi Usman da Abdurrahman bin Auf da Sa'd bin Abi Waqqas shin kun san cewa na mika musu wannan dukiye fa qala ar-rahdu wannan mutane sahabbai suka ce na'am mun yarda mun shaida cewa ka ba su summa aqbala aliyya sai ala aliyun ala aliyin sai annabi sai Umar ya juya zuwa ga aliyin wa Abbasin ya juya ga Ali da Abbas fa qala anshirukuma billahi hal hal dafa'tuha ilaykuma bizalika shin na mika muku wannan dukiyai akan alƙawarin Allah da manzon shi qala na'am suka ce eh qala fataltamisani minni qaba'u ghayra zalika yanzu kuma kuke zuwa ku ce in muku hukunci wani irin hukunci zanen ku bancin na mika muku dukiya fawallahi lazi bi izini ta komu sama'i walar na rantse da Allah wanda da izinin shi sammai da ƙasai suke tsaye la ƙadi fi haka ba'un gaira zalika babu wani hukuncin da za muku bayan hukuncin da na muku can kwanakin ba fa in ajastu ha an hafa da fa'aha ilayya in kun shi ba ku iya rikonta kuna ta faɗa tsakaninku ko kuma ido mana ita fa inni akfi akfi kuma akufi kuma ha ni kuma zan iya kiyaye ta na ina iya kiyaye ta fiye da ku ana wannan hadisi dogon hadisi ya nuna mana kissan doki yadda aka samu na kumusi na khaibar khaibar lokacin da aka je yahudan bani nadir su ne aka iske aka aiki wannan dukiya to annabi sallallahu alaihi wasallam wancan lokaci ya kasance yana kulawa da wannan dukiya aka da ya rasu ya bar ma abubakar ita da ya rasu kuma da abubakar ya rasu ya ba umar to duka wannan dukiya tana tafiya shi umar yake cewa shekara biyu yana muraƙabar wannan dukiya yana ishrafinta da aliyu da abbas su suka zo suka ce a ba su wannan dukiya aliyu ya zo don a yi anshi gadon matar shi ita ce fatima shi kuma ya zo ya anshi gadon shi da cewa yanci dangin annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta donan wurin kaga husumar da ta samu Ali dan Abi Talib da aka bashi Ibn Shihab az-Zuhri yake cewa fa kanat hadhihi sadaqat wannan sadaqan lokacin da Abubakar da lokacin da Umar ya bada ta biye da Aliyu hannun Aliyu aka mika ta mun gane mana'aha aliyan Abbas Aliyu Abbasan sai Aliyu ya hana Abbas wannan dukiya shi ya kwace ta shi kadai tare suka zo wajen Umar suka sha mashi kai ya ba su wannan dukiya amma da aka bada ta ga hannun Aliyu Aliyu sai ya hana Abbas fa galabahu alaiha sai gidan shayi gare shi ya tattare dukiyar kyale Abbas sun makana biye da Hassan bin Aliyu daga nan sai dukiyar ta koma tunda gona ce ba abu ne wanda za a daukewa a yi yawo da shi ba sai daga nan sai aka mika ta hannun Aliyu dan dan Aliyu bin Hassan dan dan Aliyu bin Abi Talib summa biyadi Husayn bin Aliyu sannan ta koma hannun Husayn kuma summa biyadi Aliyu bin Husayn wa Hassan bin Hassan kenan sai ta zanto hannun mutum biyu hannun Aliyu dan dan Husayn dan Abi Talib da dan daga da hannun Hassan dan Hassan bin Ali bin Abi Talib kilahuma kana yatadawalaniha su biyun sun kasance suna bayayya wannan ya noma wannan lokaci wannan ya noma wannan lokaci sun mabiye da zaidi bin hassan sai kuma duke ta koma kannan zaidi bin hassan wahiyar sadakatu rasulullah sallallahu hakan wannan gaskiya ne sadaka ce wadda aka samu hannun Allah take ta Allah ce ba ta kowa bace ba amma sai abin ya zanto gado aliyu ya ba dan shi shi ma dan shi ya ba wani ya ba wani haka ibn shahab zuhri ya faɗa wannan ruwaya ta imam bukhari ce shi kadai imam muslim bai rawaito ta ba to kenan kaga wannan ya nuna cewa shi dai abbas ya ga ga yana abun ana mai kabilanci da yana abun ya koma gado shi an kyale shi sai ya ga abun dole ya kai ya ƙara koma wurin umar ya kai ƙara shi kuma umar ya ce ba abin da za na ƙara ce muku game da wannan duniya kwanta kuma ya domin ita ni na iya rike ta amma tun wancan lokacin da kuka sha mana kai na mika muku wannan dukiya na hidda hannuna amma an yi an yi alƙawari cewa kun san cewa kayan Allah ne da manzon shi kun yi alƙawari kun kiyaye kuka ce kun yarda ni kuma na mika muku to kaga wannan hadisi shi ma ya karanta mana da cewa dukiya annabi Allah ba a cin garanta dukiya annabi cikin annabawa yace la nuras ba a cin gadan mu mun fahimta da sai hadisi na gaba ana aisha radiyallahu anha anna fatima radiyallahu anha بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر فاطمه ديا النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم تا aika zuwa ga Abu Bakar tasaluhu mirasaha min rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma afa Allah alaihi bil madinati yanan ta aika zuwa wurin Abu Bakar lokacin da Abu Bakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abu Bakar ya anshi mulki Fatima ta aika a bata dukiyarta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bari cikin abubuwan da Allah ya arzuta su na dukiyar kafirai bil madina a garin madina wa fadak fadak shi ma gari ne in aka bar madina shi shi wannan ne yake suna khaybar daga madina ne bangaren makka hanyar bangaren makka shi kuma wannan bangaren wajen sham kamar yadda masu tafsirin fassara suka ce wa ma baqiya min khumsi khaybar babu abin da ya saura na wannan dukiyar yake cewa da abin da aka samu na Madina na dukiyar kafirai da abin da aka samu na gonakai na fadak da kuma abin da aka samu na khumsi na khaybar faqala abubakar sai abubakar yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce la nuras mu annabawa ba mu cin ba a cin gadan mu ma tarakana sadaqatun abinda muka bari sadaka ce inna ma yaqulu al muhammadin fi fi hadal mal lalle dukiyar nan da kuka gani zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam suna cin wannan dukiya lokacin da yana raye wa inni wallahi yace ni kuma dinnan na rantse da Allah la ughayyiru shay'an min sadaqati rasulullah sallallahu alaihi wasallam an haliha ni dinnan da kuke gani ba na canza sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam akan yadda ya mutu ya barta allati kana alaiha fi ahadihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mutu ya bari to ni ba za ni canza komai ba wala a'lamu wala a'malanna fiha bima amila bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma da sanin ku sani cewa zan aikata abinda annabin Allah ya aikata da wani duke wa fi ruwayatin ke cewa fa inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an aziga yake cewa ini kuma ina tsoron cewa in na canza wani abu daga cikin abin da annabi ya bari an aziga in bace an aziga na abdullah in bace in zama ma'ana annabin Allah ya mutu ya bar khalifa wanda tun lokacin da yana raye yana shaida abubakar yana bai yana faɗin halayen abubakar yanzu bayan rasuwar shi in canza abin da ya bari ba shi na na bata zamana sahabi zamana khalifan annabi na zamana sani sinaini iz huma filgar ashe bai mana amfani ba yace an aziga dan kada in saki hanya in bace fa aba abubakar abubakar ya hana an yadfa ila fatimata sai ya ba fatima wannan dukiya radiyallahu anha kenan ya ba ta wani abu daga cikin wannan dukiya ya hana ta fa wajarat fatimatu ala abubakar radiyallahu fi wa fi fi zalika fa hajaratuhu Fatima sai ta ji ba daɗi, ta ji haushin abubakar, ta ƙaurace mai ta ce ba ta ƙara mai magana. Falam tukallimu ho hatta ma ta tufiyat. Ba ta ƙara yi ma abubakar magana ba har sai da Allah ya karɓi ranta. Ta ji haushi da abubakar ya hana ta dukiyar babanta. Ta bar ma abubakar magana har sai da ta rasu. Wa ashat ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam sanatan sittata ashhur. Ta yi rayuwa bayan abu bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wata shidda kawai. sannan ta rasu ita ma falon matu fiyat lokacin da ta rasu da fanaha zaujuha aliyu lailan aliyu shi ya binne ta ya mata wanka ya binne ta cikin dare walam yu'zan biha ababakar bai je ya gaya ma abubakar ba abubakar shi ke da mulki shine amirul mu'minin amma aliyu lokacin da fatima ta rasu ya mata wanka cikin dare ya rihe ta bai gaya ma abubakar ba wa salla alaiha shi kuma aliyu da kanshi ya mata sallah ya mata wanka ya mata sallah kuma ya rihe ta wa kana li aliyu minan nasu wajhun wajahu hayati fatimata sai lokacin da fatima tana raye mutane suna ganin kima ali dan abi talib suna ganin girman shi falamma tuwfiyat lokacin da ta rasu istankara aliyu wajahan nasi sai aliyu ya ga cewa mutane sun canza mai huska yaya aka yi faltamasa masalahatu abubakar sai ya je ya nemi yake ne neman a zauna da abubakar a yi sulhu mutane sun canza mai huska me ya faru wa mubayatuhu tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ali dan abi talib shi bai je yayi mubaya abubakar ba to yanzu da yaga mutane sun canza mishi bayan fatima ta rasu sai ya nemi bari ya nemi sulhu da abubakar bari ya je mishi mubaya a yanzu walam yakun yubai'u tilkal ashhur wancan kwanakan da aka yi gaba daya shi ali dan abi talib bai ma abubakar mubaya'a ba kowa ya mubaya amma shi bai mai mubaya'a ba fa'arsar ila abi bakar an yi atina sai ya aika zuwa ga abubakar ce ina ya aika ɗan aiki a kira mashi abubakar ya zo same ni gida wala ya atina ahadun ma'ahu kada wani ya zo ma'aka wala ya atina ahadun ma'aka kada wani ya biyo ka ana ya tura ɗan aiki ya ce a gaya ma shugaban daular musulunci ina kiran shi gidana kuma kada wani ya fiyo shi karahiyata lima hadari umar yana tsoron kar umar ya biyo shi saboda ya san halin umar Umar zai mai faɗa ya aka yi kowa ya zo ya yi mubaya ba ka yi mubaya ba kuma yanzu ka ce kana kiran shugaban daula gaba ɗaya ka ce kana kiran shi gidanka shi yasa ya ce ya ce ma ɗan aiki a ce abubakar ya zo amma in za ya tahowa kai taho da kowa ya taushi kaɗai dan ya san lokacin abubakar shine na umar shine na hannun dama duk inda za a taya dole a tayi da shi to kuma ya san in dai aka zo da umar ya san ba ba za a mai kyau ba karahiyata li mahabari umar yana jin tsoron kan umar ya zo fa qala umar sai umar yake ce la wallazi la wallahi yace na rantsi da Allah la tar la tadkhulu alaihim wahdaka ba za ka taya kai kadai ba yayi rantsuwa yace ya kai amirul mu'minin ba za ka taya kai kadai ba fa qala abubakar sai abubakar ya ce wa ma asabtuhu wa ma asabtuhum an yaf'alni an yaf'alu an yaf'alu bi me kake tunanin aliyu zai aikata mini aliyu ba zai yi mana komai ba wallahi la la'atiyannahum sai abubakar ya rantsuwa ce zan je wajen su fa da kala alaihim abubakar sai abubakar ya tashi ya je samu ali da abi dalib fa tashahada aliyu sai aliyu ya tashi yayi murna fa kala yake cewa inna qad arafna fadlaka yace ya kai abubakar mun san kana da matsayi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma a'taka allah kun mun san matsayin da allah ya baka walam nan fas alaika khairan saqahu allah ilaika ba mu hassada ba mu jin bakin ciki akan falal da Allah ya maka kaga yanzu shi Ali dan Abi Talib fada ne yake ma shugaban musulunci yana ma Abubakar fada yace abinda Allah ya mallaka muka ba mu jin haushin shi ba hasada muke ba kun mun san matsayinka kana da matsayi wurin Allah fa qala yake cewa inna qad arafa mu ce nan ko yake cewa walakin naka yake cewa sai dai istabdatta alaina bil amri sai dai kai ka canza al'amurra ka juya mana baya ya za a kai mun san cewa kana da matsayi amma yanzu me yasa zaka juya baya ka nuna kai kawo baka samu ba wa kunna nara li qarabatina min rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiban kuma mun san muna da matsayi muna da kusanci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabin nan da ya rasu ya azaka ba dan ka haiko ba dan ba mu da kusanci bane dan dai kahi falala gare shi inda kusanci ake da gado ake da ni za a azawa mun fahimta kamar da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai aliyu kai din nan jininka jinina ne jininka ke rayuwa cikin jinina kai ma jinina ke rayuwa cikin jininka kenan kana da matsayin da ba kowa ke da shi ba ma'ana kusanci da kake da shi na zumunta to kaga yake cewa kai ka san cewa muna da zumunci da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta fadat aina abubakar daga nan abubakar hawaye suka zo mishi irin wannan magana ta ratsa mai jiki falamma takallama abubakar lokacin da abubakar ya magana kala wallazi nafsi bi yadihi yace rantsi yana rantsi da wanda raina ke hannun shi la qarabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qara'an asila min qarabati ya rantsuwa yace in sada zumuntar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi mini da in sada zumunta ta ni wa amma allazi shajara baini wa bainakum min hadhihi al-amwali amma abin da ya shiga tsakaninmu na dukiyar nan da kuke gani falam menene falam ali fiha anil khair falam alu ba zan iya juya ta akan alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya barta dukiya ce ta shiga tsakanin mu da ku to kuma dukiyar nan alkhairi ne annabi ya bari ba yiwuwa in biye maku in canza alkhairin da annabi ya bari amma dai na san cewa kwas in sada zumunta annabi ta fi in sada zumunta ta ma'ana na san matsayin zumunta ku ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته باب وانا الأمر عند نستني النبي أنا أيكتا فاتين ما سين أيكتاش تحكى قويا قوي فقال علي سي علي يكتش علي أبي بكر دا أبو يجا مع أبو بكر موئدك موئدك الأشي للبيعة إن أنجما إن شاء الله زان زونا دكي أمك مبايعة ina an fahimci juna abubakar ya bada haƙuri shi ma ali da abi talib ya amaye abin da ke cikin zuciya shi kenan dama in an zauna a sa a yi a tattauna to kai da kai hushi ka kumbura in ka amaye abin da ke zuciyarka shi kuma wanda ya kuskure sai ya ce ya haƙuri na ya kuskure kaga shi kenan sai a zauna laya sai a fahimci juna daga nan ali da ya ce ma abubakar to yanzu babu matsala in an jima zan zo in muka mubaya akan shugabancinka mun gane yake cewa falan ma salla abubakar lokacin abubakar ya salla zuhra ya salla zuhra ya salla azhar raqa alal munbari fatashahada sai ya hawo munbari sai ya khutbatul haja wa zakara sha'ana ali sai ya fado al'amarin da ya faru tsakanin shi da aliyu wa takhallufuhu an bai'a ya faɗi me yasa aliyu bai zo yin mubaya'a ba kaga yanzu abubakar shi ke kariya aliyu ya faɗa ya faɗa ma mutane ga sababin abin da yasa bai zo yi mana mubaya'a ba wa uzrahu billazi i'tazar ilayhi da kuma faɗin uzurin shi me yasa bai zo yi mubaya'a ba ga uzurin shi ga uzurin shi ya faɗa uzurin shi summa da summa stagfara sai ya nemi gafara kowa ya nemi gafara juna wata shahada ali sai ali shi ma ya tashi yayi bayani fa azama fa'azama haka abubakar sai ya girmama matsayin abubakar ya gaya ya faɗi matsayin abubakar wa haddasa annahu lam yahmiluhu ala alallazi sana'a linafasatun ala abubakar kenan sai ya faɗi cewa abinda ya faɗi aikata ba wani nafasa nafasa ba wani hasada bace ba abinda na aikata ba hasada bace nake akan abubakar wa illa inkarin lazi fa'alahu faddalahu Allah wala inkarul ladhi faddalahu Allah bi kuma ba ina inkarin falalar da Allah ya mushi bane ba walakinna nara lana fi hadha al-amr nasiban sai da naga cewa muna da matsayi cikin wannan mulkin da ake dan uwan babana ne ko kuma ni da shi dan uba muke da ni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uba muke amma kuma ga an ba da mulki ba a zo aka shawarce mu ba to me yasa za mu taya mu yi mubaya'a fastabadda alaiha alaina fastabadda alaina sai ya zo sai ya juya baya sai ya ma mutane magana sai juya mana baya dan shi yasa ba mu mushi mu baya ba fa wajadna fi anfusina minkum sai muka ji zahi ba mu ji dadi ba al'amuran nan muna da tacewa ciki ba a nemo mu shawara ba mu kuma sai muka juya mai baya fa wajadna fi anfusina sai muka ji cikin zuciyarmu akwai bakin ciki fasarra bi zalikal muslimun musulmai sai suka yi sururi suka ji daɗi akan wannan magana ga ya aliyu ya faɗi magana shi ga abokar shi ma ya faɗi magana shi wa qalu asabta sai suka ce lalle aliyu ka gaskiya abin da ka faɗa nan nan gaskiya ne wa kana al muslimun ila ali qariban hina raja al amru al ma'ruf sai suka musulmai sai suka ji daɗi suka koma bayan aliyu suka goya ma aliyu baya akan wannan al'amari da ya faru wafi ruwayatin sai ce fa amma sadaqatuhu bil madina amma dukiyar da ake fada ta garin madina fa dafa'aha umar ila aliyun wa abbas dukiyar da ake fada umar ya mika ta zuwa ga ali da abbas ma'ana bayan an wannan maganganun bayan abubakar ya amshi ma'ana abubakar ya rasu umar ya ansa to sai aka ce dukiya kuma tana hannun aliyu da shi da abbas wa amma khaybar amma kudin da aka yi saura na khaybar wa fadak da kuma kudin da aka samu gonakan da aka samu na wurin fadak fa amsaka ha umar umar shi ya rike su kenan can wurin dama abin da ke kawo sabanin dama dukiyan gona ta bani nadir da kuma dukiyar khaybar da dukiyar fadak to duk wa'annan su ne ake samun sabani gare su wancan na bani nadir gonakai ne Umar ya ba Abubakar ya Umar ya ba Abbas da Aliyu su kuma dukiyar Khaibar da Fadak shi kuma Umar ya rike su yace wannan baya bada su kala kuma sadaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya sadaka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ne ne kana tali huquqihi allati ta'uhu wa nawadi wa nawabihi wannan dukiyar guda biyu ta kaibar ta tafadak kana tali hukuki daga haƙƙin hannunsa allati ta'ruhu wa ta'iduhu wannan dukiyar kuke gani cewa dukiya ce wadda Allah subhanahu wataala mallaka mu annabi sallallahu alaihi wasallam dan ayi aikin aikin musulunci ta'ruhu kuna kaninta wa ta'idihi da kuma wanda ya biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike ta ya mallake ta wa amurhuma ila man wali al'amr kuma dukiyan nan duka shagalgulanta da kulawa da ita ya tana nan ga wanda ya mallaki al'amari ma'ana wanda ya rike mulki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibn shihab sai ibn shihab yake cewa fa huma ala zalika ila al-yawm ibn shihab yake cewa wannan dukiya ta ta tsaya a hannun addinin musulunci cikin baitul mal har zuwa lokacin shi ibn shihab عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا يقتسم ورثه ورثتي دينارا ولا درهم kada masu cin gado na su yi kashe-kashe ko kuma suna rabe-rabe na dukiya ta abin da ya shahi dirhamin ko dinari dirhami ɗaya ne ko dinari ɗaya ma taraktu ba'al nafaqatin nisa'i da abin da na bari na ciyarwa da iyali na wa ma'unata amili da kuma waɗanda suke ɗaukar nauyin masu yin aikin aikin gonai fa huwa sadaqatun wannan sadaka ce ba a komi da ita ba wanda ya cancanta ya ma'ana su masu gado kansu suna ta rigigimu a basu ita kaga wannan hadisi shi ma ya karantar da mu Fatima mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta nemi gadan wannan dukiya duk dai wannan dukiya da annabi ya mutu ya bari ita ce da ake ta samu ido ita ce ake ta kokarin kowa so yake a bashi can wurin Abbas da Aliyu sun kawo ƙara nan kuma ga wannan ga Fatima da kanta ta kawo ƙara wurin Abubakar a bata dukiyarta wannan ya karantar da mu cewa dukiyar da aka samo ta kafirai ba abin da ake da ita in ba baitul mal ake sa ta ba annabi daga cikin annabawa shi kadai zai kulawa da ita yana iya ɗiba kaso ya ciyar da iyalin shi sauran a bai da maida ta baitul mal mun fahimta wani daga cikin mai cin gado ba ya iya zauwa ya ci a bashi wannan dukiya dan ba tashi bace shi ta sadaka ce sai babi na gaba babu sihamul farsi babi mai magana akan cewa idan aka tahi yaki to wanda ke dokin da ya tahi aka hau shi aka tahi yaki shi ma ana bashi kaso cikin ganima shi ma in za a bada ganima ana bashi kaso an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qasama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kas ya bada kason da aka yi yakin khaybar lil farsi sahamaini mai wanda ke abun hawa shi dokin kadan karan kanshi ana bashi kaso biyu walil rajili sahamuha sahaman shi kuma wanda ke tahiya kasa ana bashi sahami guda ɗaya kaso ɗaya wa fi ruwayatin ja'ala lil farsi sahamaini mai hawan doki an ba shi kaso biyu wani sahibihi sahaman wanda ke bisa doki an ba shi kaso daya imamu nafi cikin wata ruwaya wanda ba wannan ruwaya ba yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka tafi yaki yana ba da kaso doki kaso biyu ake ba shi dokin karan kanshi sannan wanda ke bisa dokin a ba shi kaso imamu nafi ke cewa da wannan ke da wannan yake nuna cewa mai mai doki yana ɗauko kaso uku kenan ya tafi yaki mun fahimta shi kuma wanda ya sayi kasa ana bashi kaso daya in ka sai da dokin ka doki shi kadai kaso biyu ke gare shi kai kuma da ke bisa dokin kai ma kai yaki shi kaga bisa shi aka hau aka ta dogo tahiya da cin shi da shan shi da komi da komi sai a bashi wannan kasan da a kula da shi kai kuma da ka sayi kasa sai a ba kaso daya to kaga imam nasu yanzu yana fassara mana wannan magana shi kuma wannan abun al'amarin da ya shahi wanda ya rayuwa tare da annabi shi kuma imam nasu tabi'i ne ina ya samu wannan labarin ina alama cewa umar abdullahi umar ya gaya mushi mun fahimta kenan duk wanda ya tahi in za a tahiya aka samo ganima to wanda ke da abun hawa kaso kasan abun hawan sai an hidda mai kaso biyu ake bashi shi kuma wanda ya tahi ƙasa ba ya da abun hawa kaso ɗaya ake bashi wannan adalci ne adalci ne na musulunci da hikimomi wanda ba wanda ya santa sai Allah da manzon shi sai babi na gaba babu almanu alal asara babi akan gori ko kuma suka akan duk wanda aka aika zuwa karban suka mutanen da ake turawa su je su leko a tsiri asar usara waɗanda jama'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ke turawa su je su yi ma mutane wazi in su bi in su ba su yi yaki daga can to ana iya suka su ana iya musu muta'aba in sun aikata abin da bai kamata ba ko iya tahiya shugaban ku ya aikata ya aika ku amma ku je ku aikata abu da kuskure to in kuka zo yana mu iya muku mu'ataba ya nuna muku cewa wannan abin da kuka yi daidai ba me yasa ku wa yasa ku kun fahimta ana bi horata radiyallahu anhu qala ba'as nabi sallallahu alaihi wasallam khaylan qibala najd annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata jama'a zuwa bangaren najd فجاءت فجاءت برجل من بني حنيفه yuqalu lahu sumamat bin usad sai suka zo suka kamo wani shugaba daga cikin shugabanni manyan manyan shugabanni na bangaren najd shi ke mulkin kasar najd gaba daya wa fi riwayatin sayyid ahli yamama shine shugaban kasar yamama da suka zo da shi farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid da suka zo da shi babban mutum mai mulkin kabila babban kabila da zauwar shi sai suka ɗaure shi a ginshikin masallaci mun fahimta babban mutum ku taho da shi kuma ku zo ku ɗaure shi ga ginshikin masallaci su ba su san kowa ne ne ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san babban mutum ne wannan mutum irin wannan manyan mutane ba a musu irin wannan mun fahimta fa kharaja ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ko da ya duba akwai ruwaya da ta tabbata cewa ko da annabi ya duba ya ga kowane ne aka ɗaure sai annabi ya juya gare sai ce kun san kowane ne wani kuka mu kuka mai wannan ɗaurin faƙala ma inda ka ya sumama sai annabi ya zo don usumama ya ce ya sumama ka kasance kana mu musulunci zagon ƙasa yanzu me kake tunanin ga ka ga hannunmu yanzu me za mu maka sumama mai mulki ne wanda ya mulkin kasar Najir gaba daya Najir gaba daya bangaren a Saudiya idan can wajen shan Riyadh abin da ya can wajen to shi wancan lokacin wancan bangaren gaba daya shike mulkin su to kuma gaya da wancan lokacin an ta kokarin a shigo musulunci ba wanda ya shigo a bangaren shi to yanzu gaya Allah ya kawo mu Annabi sallallahu alaihi wasallam shi hannu ga hannu arha to amma daurin da suka mai ne Annabi ya ga bai kamata ba amma yanzu sun yi kokari da suka kawo mushi ga hannu suka kawo mushi gashi ga hannu sai annabi ya ce mushi yanzu me kake tunanin za ni muka dan wurin mun cika shiga musulunci ka ki shiga yanzu me kake tunani fa qala yake cewa indi khairun ya rasulullah ni na zo da alkhairi ya annaban Allah kuma kai mai yawan afuwa ne mun san ka kai mutum ne na kwarai mai karɓar gafara mai karɓar afuwa yake ta in katalta ne katalta zadamin in ka kashe ni to dama na cancanci a kashe ni saboda lokacin da ya zo yanzu shi kafiri ne domin kama a wancan lokacin duk an kama kafiri ko ya musulunci ko a kashe shi ya ce in ka kashe ni to na cancanci kashi dama wa in tun'im tun'im za in tun'i ala shakir in kai ni'ima ka gafarta mana to kai gafara ga wanda mai yawan godiya ne ina godiya akan abin da kai in kai mini gafara in kai yafe mini wa in kunta turidil mala in kana son dukiya fasal minhu ma shi'ta in kana son dukiya zan baka dukiya ko me kake so a sake ni in ta hayata sannan ba dukiya yake so ba dama irin ku ana son a kama ku in muka samu irin ku ai musulunci zai ci gaba ba dukiya muke so ba dama mu addini yanzu inda annabi ya ce ya ba shi dukiya to sai sai ya dauka cewa dama addini ne neman kuɗi ne to annabi ba kuɗi yake so ba shi kuma yana son yanzu daure yake ya kamu yanzu koma me kake so na dukiya a baka da a sake ni in dai saboda yanzu ƙarya ta ƙare yanzu dukiya akwai ta in kana so a baka faturka hatta kana gadu hatta kana lagadu hatta kana lagadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi har sai gobe yawa wa shagari ruwayar da ba cikin sahihai ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a kawo mai abinci annabi ya ce abincin da za a kawo mai na gida na wanda iyali na suka girka shi da a kawo mai saboda babban mutum ne ba kusan kowa ne ne ba shi kuma dan aike in ya kawo mai abinci sai nuna mai cewa wai ka san abincin nan kai ka san ko nawa ne aka kawo maka abincin da annabi ne za ya ce aka dauko aka kawo maka dan kasancewa kai ba fa karamin karamci aka maka wai kai wane ne matuwa ake maka irin wannan karamcin kaga shi annabi ya musu ya musu abin nan fada me yasa suka daure shi irin wannan daure sannan kuma ga ya annabi ya ce a kawo musu abinci irin abincin gidan annabi annabi yake ce abincin gidan shi za a dauko a bashi aka bar shi har gobe sai da ya kwana nan sun ma kala lahu sai annabi ya kara zuwa sai ma inda ka ya su mama yanzu ne kake tunani ya su mama kala ma qultu laka magan da na faɗa can ita ce na mamaita in tun'im tun'im za shakir yake cewa in kayi mana afuwa ka yafe mana ka sake ni to na na gode kaga bai maido in ka kashe ni saboda ba ya san kalmar kashe sai maido cewa in ka wani ni'ima to na gode fatarakahu hatta kana ba'dul gadi sai aka sake sai aka daure shi annabi ce kun bai bar shi har dai zuwa wata rana kwana na biyu kenan faƙala ma inda ka ya su mama sai ce me kake da shi yanzu ya kake tunani me za mu yi da kai faƙala indi ma qultu laka kawai ni ina nan kan bakana abinda na faɗa ɗazu ga jiya da shekaran jiya shi dai ne faƙala atiluqu su mama annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku sake shi fan talaqa ila nakhalin qarilun min al masjid sai aka sake su zuwa wani dabino kusa da masallaci faga tasala sai yayi wanka summa dakhala al masjida sai shiga masallaci riba kahiri ne ya aka aka bar sai shiga masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku sake shi ba inda zaya mun fahimta thumma dakhala al-masjid fa qala ashhadu an la ilaha illallah sai ce ya shaida ba wani an bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma na shaida annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya muhammad sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma kana alal ardi wajhu wajhun abghadu ilayya min wajhika a doran duniyan nan a wancan zamanin babu huskar da nayi kyama an ganta kamar kamar huskar ka makiyin addinin musulunci ne bai san yaga Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata huska wadda nayi kyama a doran duniya kamar huskar ka ya annaban Allah yace wallahi ma kana al-ard wajhun abghadu ilayya min wajhika faqad asbaha wajhaka ahabu ahabbu al-wujuhi ilayya wata huska wadda nake santa kamar ka kyautatawa da aka mashi wallahi ma kana min dinin abghadu ilayya min dinika babu addinin da na kyama kamar addinin musulunci fa asbaha dinuka ahabu ahabu dini ilayya sai zanto yanzu babu addinin da nake bukata nake jin dadin shi kamar addinin ka wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladika babu garin da nake kyama kamar garin da kake ciki a ce wannan garin kana ciki babu garin da na hike ma kamar shi fa asbaha baladuka ahabbu ahabbul bilad ilayya sai naji yanzu garin da kake ina jin dadin shi wa inna qaylaka akhazatni wa ana uridul umra take cewa alkhairin ka da bukata ta ta ja ni na shiga musulunci to amma yanzu ina son kamar izini in tai umra fa ma za tara me kake gani in tai umra yanzu wa basharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai mushi bishara yace kaje kai umrarka falamma qadima makkata lokacin da yaje makka qala lahu qa'ilun sai ga wani ya tarbe shi ya ganshi da suffan musulunci sabauta ka hita daga addinin ka ka shiga addinin wancan mutanen qala la yace ba haka bane ba saurara ka shi walakin aslamtu ni na musulunta ne kawai ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam na musulunta na bi hanyar addinin Allah addinin muhammad sallallahu alaihi wasallam wala wallahi la ya'tikum min al-yamamati yace babu wani abincin da kuke samu a cikin ƙasar yamama habbatin min hinda wata ƙwaye gero ta hinda ta abincin da kuke ci hatta yu'zina fiha nabi sallallahu alaihi wasallam har sai an yi izini ga annabi ku samu wannan ana ya nuna cewa duk abin da kuka san kuna samu da izinin annabi ne kuke samu shi wannan bawan Allah abin da kuke tunani can ma'ana ya faɗi alkhairi ga wannan mutane da suka suka tarbe shi wannan ita ce kissar sumama wannan sumama kissar shi doguwa ce nan ma da ya kawo hadisin a gajarce kissar shi doguwa ce wannan bawan Allah da ya cutar da addinin musulunci da kuma babu abin da yake kyama kamar ya ji an ce musulunci to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi bakuntar shi ya karrama shi saboda ne saboda shi shugaba ne idan shugaba ya musulunta to kabila gaba ɗaya ma za ta musulunta muna tana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa hirakal mun karanta hadisin yake cewa ka musulunta ya kai hirakal in ka musulunta kana da lada guda biyu in ka musulunta kana da lada guda biyu saboda ni ladan cewa ya musulunta da kuma ladan kabilar shi duk musulunta za ta yi in kuma ka kiya kana da zunubi saboda ka hana addinin musulunci shiga kabilar ka wannan idan ya zanto shugaba ne wanda babba ne to yana da kyau a karrama shi a nemi ya shiga musulunci in ya shiga musulunci to abu ne mai kyau wanda ya iya jawo kabilar shi wannan ya tabbata kamar yadda muka karanta hadisi Imran ibn Hussein muna tare da kissa Imran ibn Hussein cikin sahihan muka karanta baiwa Allah da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya balaguro da shi da mutanen shi suka zauna wani hili kwana ya dauke su har sai da suka walka suka ga rana ta haske su su tashi suka sallar asuba ba annabi ya ce ku tashi ku je ku nemo ruwa mai arwalla aka tura wasu su je su nemo ruwa da suka tahi suna ta tahiya suna ta ba samu ruwa ba suka gamu da wata baiwa Allah sai suka tambaye ta ina ruwa ina ake samun ruwa tace inna hulama babu ruwa nan wajen sai suka tambaye ta ina za su tahiya su samu ruwa tace musu ba ku iya zuwa masiratu yawmin wa laila tahiyar yini ce da kwana sai kun kwana kuna tahiyar sana ku samu ruwa sai suka ce to da mu wannan wahalan mu tai mu nemo ruwa wannan yini guda da kwana guda ga ruwa ga hannunki ai ba yake je mu je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tace wane ne Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ja ta da ƙarfi suka kai ta wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to mun ce ta nuno mun inda ta samu ruwa ta ce ta hiyayyi ne guda ce da kwana guda domin kuma ba mu iya wannan ta ga ta Allah ya arzuta mu da ruwa annabi ce ta sauke ruwa da ta sauke ruwa annabi ya wanke hannun shi ya yi addu'a ga ruwan kowane ɗan adam wurin nan sai da ya arwalla sannan ruwan suna nan sai da ƙaruwa masu kai baiwa Allah nan ta ce sai ta duba ta ga tulunta ya hici kama a yanzu fiye da yadda ta ɗauko shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku tautata mata kowa ya bada wani abu ta tara abu ta taimaka mana kowa ya bada abin da ke gare shi ta kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga bata taba ganin ɗan adam irin wannan ba yanzu da ta tahi ita abin da ya mutu farin ciki ko da ta je garinsu ta ce ta gamu da wani bawan Allah wanda mai alkhairi ne mai huska ta karamci ta rahama don haka yana kira zuwa ga addinin musulunci ta fara buɗe baki daga nan gaban al'ummata ta ce ta musulunta jama'a kowa ya musulunta saboda na gamu da wanda ba ya bukatan yabo ba ya tsoron talauci ba ya kaza gaba ɗaya al'umma garinta su muka musulunta. Bi ba mace ce kawai aka kyautata ma, ta je ta gaya ma ‘yan garin su gaba ɗaya garin su suka musulunta, kamar yadda shi ma su mama ɗin nan. Kaga shi kaɗai ne aka kyautata ma, amma sai ga ƙabilar shi gaba ɗaya ɓangaren Najib suka musulunta. To haka ne shugaba in ya zanto in aka nemi dama anan sallallahu alaihi shi in ya je ga gari to yana duba shugaban a neme shi a zauna da shi kamar lokacin da ya je Habasha najashi ya fara nuha annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ne mun a sai ce a nuna mu shugaban garin lokacin najashi ne ke shugabancin wancan lokacin sai dai shi kuma kirista ne amma ya ya ji dadin zama da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai kaddara mai musulunta ba a wancan lokacin amma annabi bayan najashi ya rasu saboda karamcin da ya gani ga wannan shugaban sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da labari ya zo mishi ya ce a juya a mashi sallan salatul ga'ib aka juya aka mai najashi sallah to kaga wadu wannan yana yana karantar da mu cewa idan za a kira in za ka zuwa ƙauye kai wa'azi ka fara nuha shugaban garin mai garin in ka samu ka kama mai gari to duk wanda ke baya ka gama da shi mun fahimta na'am wani za mu tsaya insha Allah ira ko tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu yi da addu'a na'am na'am ta shukur na'am eh malamai sai maganganu game da addu'ar da za a yi cikin sujada ta shukur inda ta ma wace ce duka wace ce mutum na iya yi da Hausa ko ba za ni iya yi da Hausa ba na iya yi da yare na ba dole sai Hausa ba ba sai larabci ba wannan malamai sun rinjaya cewa kana iya yi da yarenka amma makaruhi ne ba a san kai kai da larabcin shi yafi mun fahimta amma an kai da wani yaren makaruhi ne ba a ce haramun bane Allahu a'lam na'am a ina kenan eh rakatul fajr eh ana ƙara sura hadisi ya tabbata mun karanta cikin sahihaini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta rakatul fajr yana karanta kulliya raka'a ta farko sai ya karanta ya karanta kul huwallahu raka'a ta biyu na'am bayan bayan karanta fatiha na'am abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu dade shi abinda muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ne kuna kan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك